الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da darasi a littafin muqaddama tijziya a wannan masallaci mai albarka markaz bin taymiya yau muna nawa ga watan jumada dula na biyu a a yaushe ne wata da zai ya sai dai uku yaushe ne sai wata wasan baby kenan a ci gaba da darasin wannan littafi mai albarka muqaddimatul aziya lil jama'atul azhariya muna a bangaren abin da ya shahi haji babe na shidda shine babin da zai mana bayani akan haji mun fara karatu wancan sati aka ce haji yana daga cikin arkanul islam guda biyar bayan idawa da abin da ya shahi sallah da azumi da kuma zakka kenan sai bangaren abin da ya shafi haji haji aka ce na da rukunai guda hudu rukuni na harko da akwai ɗaukar harama daga miƙati aka ce walahu arba'u arba'atu arkan na harko ɗaukar harama daga miƙati a zamani sananne shine shawwal zulqada zulhijja da kuma guri ya ambata gurin da ake ɗaukar niyya kenan a watanni goma sha biyu na shekara watannin da ake harama ake hajji guda hudu ne shawwal zulqada da kuma wannan kwanuka na zulhijja gurin da ake niyyar hajji labudda ya zama to ka ɗauki haraman nan daga guraren da aka iyakance kama zulhulefa ga dukkanin mutanen da suka taho daga madina kamar juhufa ga wanda suka fuskanto daga misra da sham da yanki na maghrib kamar yalamran mutanen yaman za ta irkin shi kuma aka ce gurin ɗarman niyya ne harama ne na mutanen iraki sannan labudda ya zama an haɗa niyyakin nan ta zaman toke nan da magana ko aiki shine labbai kallahumma akwai tsiratuwa daga dukkanin tawahi wanda suke almahi ɗumkakkun tubabi mutum ya sa rida'i mayahi da kuma izari da takalmi sauwashe bayan harama hajji da kawa cikin sule ko fuffi ko dai na kai ko da kawa ciki ne ma gare ka sai dai ka yanke shi ta yadda har idan san ka zai hoto ya zama ka wani babu shaka arabi na hudu wa talbiyatu da kuma talbiya aka ce wai ita talbiya ita ce labbaika allahumma labbaika Allah ina amsawa bayan amsawa labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka wannan ita ce talbiya ita ce rukuni na hudu mala ya ce wala ya katsa talbiya mai aiki hajji ba zai yake talbiya ba ta da kula makka sai ya shiga makka bai za ta fusa in ya yi tsawafi zagaye ɗakin allah sau bakwai wasu a ya kai komo tsakanin safa da marwa sau bakwai awa da ha sai kuma yin talbiya لرواه مصلى عرفة دم مريسا zuwa kenan gurin sallah na arafa don zuwa saurari kenan hutuba ya ce aujuhul iram arba'atun fuskokin da ake harrama haji fuska hudu ce wafdaluha al-ifrad mafificiya shine mutum ya harrama da ifradi me ake ce mu ifradi shine tsantsanta hajji kadai ba tare da an gwaya mai da umara ba fifita ifradi akan tamattu'i da kirani wannan mazhabi ne na imamu maliku Allah ya shi da rama da kuma mabayyanin mazhabi na imamu shafi'i Allah ya su da rama su sun tayi akan cewa mutum ya je aiki hajji kadai umara ita kadai shine abin da shine ya kamala amma abin da ya yi shi ne tamattu'i kirani in kuma ya zamanto ba a watannin hajji ba ne to mutum umara ita kadai ya yi bulaguran umara ita kadai shi ne ya yi in a umarar da za a yi ta ba a watannin hajji ba ne kenan umara ita kadai kaga akwai ciki akwai yin bulaguro dan umara kadai to nan kuma tana da fifiko yawancin umara ne nau'ika ya ce guda hudu ne an dunkule su duk guda uku ne tamattu'i irani ifradi ko an yi hurma bilajin mufrada mufridan ya harama hajji kare kuma ya zafara ga bin af'alil hajji in ya ida ayyuka hajji sannu lahu an yi hurma bi umra an sunan tsamin kuma ya je harama da umara tamattu'i shine mutum da zai je haji zai bulaguran haji a wata daga watannin haji sai ya je ɗau harama daga miƙati ya yi umara sai ya je umara sai warware wannan hirami na shi warware wannan harama shiga shirge shi sai ranar tarwiya ranar takwas ga wata kuma lokacin sai shi mina sai ɗauro ni ya hashi sai zo aikata hajjin shi wannan shi ake ce mata matu'i in hal baka je ba da hadaya to yin ta matu'i ya yi kirani kira ne kuma tamattu'i kaga a bulaguro ɗaya ne ka a wata daga watannin haji kai haji kai umara sannan kuma kawarware ma bayan ka yi umara ka shiga shirkinka kasuwancinka zumuncinka kaga yanzu ka ɗan mori zamanka ba tare da irami ba duk wannan ma'azura duk za ka iya aikata abinka duk abin da ka san an hana to kai yanzu kawarware za ka iya aikata duk abubuwanka mutum za a iya ƙulla mai arme zai iya ma wani hanyar arme zai iya kasuwanci zai sa turare zai sa dama tufafin ka na gida duk za ka sa duk mahazurat kai ya halitta gare ka ka warware yanzu ba za ka yi niyya sai ranar takwas ga wata ranar tarwiya sai ka je mai sai ka ɗauko niyyar ka ta shi wannan shi ake ce mata matu in ya so kuma sai ka sayi dabba ka yanka saboda godiyar Allah ka mori abu da ɗaya ka haji ka yi umara kamoru kuma warwarewa da yin shirgin ka faman tamatta bil umrati ila alhaji famastaysara min alhadi sai kuma kirani kirani da tamattu'i bambancin su kirani ba za ka warware ba shi ma shine a wata da bautannin hajji ka je kai umara amma ba ka warware ba ba ka warware ba saboda haka shi kaga kana nan ciya abin nan ɗinka to shi ake ce ma kirani shi ma dai kirani in kai shi a bulaguro ɗaya kaya jika umara shi ma ba masa ya tsara min alhadi in baka koro hadaya ba tamattu iyahi wanda ya koro hadaya kuma ya yi kirani manzara sassan kirani sahabbai kuma tamattu iska annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace la yusaqabaltu min amri mastalibartu ma suqtal hadiya ka gani wal halaltu yace da abin da na ƙarshen lamari na inda tun farko na gano ƙarshen to nima da bankoro ba hadayata ka gani nima da me zai yi da ta matu izini amma nan sa ya koro hadaya sai ya kira ni sai ce masu abai duk wanda bai koro hadaya ba to lalle ya mai da hannu ya shi tashi ya mai da mi umara in ya je umara har suka ringa damuwa har ma malik bin lokaci bai tabbiyar sassa ali amina haza wannan falalar wai shekarar nan ta mu ce ko lil abad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce balli abadil abad wannan a har abada ta tur inda ba koro ba kai ta mutu shi yasa malamai suka tantabara wai da ta mutu da kirani wani wasu ka ce ka gama wanda Allah ya zaba ma manzala sallallahu wasu kuma zai ce to ai manzala sallallahu kaga shi ma yayi burin in ba da ya koro ba shi ma da ta mutu izi wasu ga ce to ai kaga wanda yake mai kirani shi ho bai warware ba kuma duk mai ibada in bai warware ba yana cikin ibada aka ce to ai shi ma tamattu'in kaga ai da umarni ne mutum ya warware ki shi yasa malamai sai maganganu akan wanne ne wanda yake afdal tsakankanin tamattu'i da kuma kirani amma kuma a yaren qur'ani da kirani na na tamattu'in ya yi ba ya yi sauki gaskiya bangaren halayen mutane tamattu'in ya yi sauki tun da kaga da mutum ya je kawai da ya gabatar da umarar shi sai warware amma yanzu wanda zai iya zama ba tare da ya aikata mahazurata ba kaga daidai ne a ce ba za a sa turare ba ba zai aske gashi ba ba zai kaza duka kaga duka abin da kai wannan tattara zai iya yin wanka kenan a yaren qur'ani da tamattu'i da kirani ta abu ne a yaren Qur'an da tamattu da kiran daɗe ne faman tamatta bil umrati ila al-haji faman saysara min al-hadi wa ihram ar-rajul wa ihram ar-rajul fi wajhi wa ra'si abin da ya haramta ga namiji fi wajhi ihram ar-rajul fi wajhi an hana shi lilbe huska shi wa ra'si da kanshi shi yasa bai halitta kai rawani ko kuma ka sa hula fa yaramu alayhi satarhuma haram ne ka lullube kai bima ya adda satira da abin da ana lissafa shi mai lullubiya kar imamata in ka yarama da hajji haram ka sa rawani in ko ka sa rawani to dole ka ba da fida fida dabba ce zaka saya ka yanka kamar sujadar rabkanu a sallar da yamma wala firqati kamar wani tsamma misali a nada wa kullu ma yantafa'u bihi da duk abin da zaka amfana min al-har wal bardi wai ka sa shi dan saboda tsananin zayi ko kuma sanyi duk wannan baya halitta duk wannan baya halitta wa ya harma alai limsul khatami zobe ma ka huta shi haram ne ka sa zobe mantar duk wani abin da yake zagayewa ba za ka sa shi ba Eh eh wannan malamai sai maganganu akan wannan dan da ita ba sawa bace kaga inuwa ce sai dai kuma abin da ya yi kenan yawanci mutum ya takaita a kan wani wani sau da aka ce kaga wancan lokacin ma duka da akwai iri-irin waɗannan abubuwa dama kuma hajji abu ne na wahala da kuma dagewa da ba a bare ba da hutu da jin daɗi ba wa ihramul mar'ati abin da yake haramta ga mace fi waje ya huskar ta wa kafa ya fakat da tafuffukanta dole an tasu da kenan bai halitta ta sa abin da zai zagaye wala an tasu dole ala waje ya soba ya halitta mace an tasu dole ala waje ya ta lullube huskarta ta sako a huskarta soban wata tuha li ajal satar dan ta lullube misali ta sako wani abu haka wanda zai rihi wala taghrizuhu bi ibra amma ka ta dinki abin da allura sai dai ta samu wani wannan ya ta sako shaka wani hawiya da makamantona hadisi ibn umar ma ke ce wala tan taqibul muhrim wanda ta harama da hajji batta sa niqabi wala kufazel ko safa ta hannu ko safa ta hannu saboda haka an yi sabani mayayi da wani abin rufe abin nan wasu ka ce a kaman mayayi wani adiko ta lullufo shi wani mayayi ta lullufo shi wannan babu laifi kamar yadda ummu salma ta ce kanatun nisa rukuban yamruna bina fa idza ma hadawna sadalat ihdana jilbabiha in ayari sun zo maza za su wuce ɗaya mai ta saki mayafinta ya taɗan lullube fuskarta. wa ya harama alal muhurim haram ne wanda ya harama haji masu tsibe masu tsibe ya sha wa turare ya alaku bil jasadi turaren da zai kama ciki wa saudu kalmiski wal amba wa duhumin ra'asi ko mai na kai wata kale mu zufure ko kuma yanke warce wai ba na tishare ko kuma ya aske gashi Don da ya harama da haji sai ya sa turare ko ya aski ko ya sha wani turare ko ya kewarce ko gashi sai ya ba da fida. Fidan nan kuma dabba ce zai saya a yanka ta. Sau da haka kenan wannan. Kaga kenan haramun ne sa turare ko a tufafi ko a gangar jiki wanda yana daga abubuwan da aka haramta ma mai aiki haji. kamar yadda manzo sa sai ce wala tarbisu min asiyab shi amma sau ta faranin awwarsu fa sa to da zafarani ko warsu ya taba ta wani da ya harama da ake haji sai ya hado tago shi sai ta murtsuke wuyan shi kaga nan sa sai ce la tuhallu wa la tukhalliru ra'sahu fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati murabbiyan kar ku yayyawa mai turare saboda wanda ya harama da haji haram ne kar ku lullube kanshi za a tashe shi ra'al kiyama yana labbaik Allahumma labbaik saboda wannan su yi ba su na alama masu ne mutane duk abin da mutum ya mutu akan shi ake tada shi duk abin da ka mutu shi yasa in ka mutu kana layin ladanai za a tada ka a layin ladanai almu'azziruna aka wala nasu alaka yawmul qiyamati in ka mutu baka fasa ba limanci kana limami za a tashi ka sahun limami in ka mutu kana karantar da alqur'ani khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama za a tashi ka a babin masu karantar da alqur'ani in ka mutu kana abubuwa na alkhairi za a tashe ka a layin masu in mutum ya mutu yana aikin sabo kamar mayaudara za a tashe su karkashin mayaudara saboda al'umma duka hushurul ladina zalamu azwajahum ma kanu ya'buduna min dunillahi duk za a tashe mutane daban-daban jama'a jama'a ne za a yi kowanne da dangin su kowanne da dangin su haka za ka ga a lokacin ranar alkiyama makaryata ga gungunsu annabi mai ga gungunsu mazanata ga gungunsu kowanne da alamominsu inda za ka ga yorafin mujar nuna da simam wa yi khasu bin nawasi wal aqdam sau da haka kenan za a tashi mutane tare da danginsu da jama'unsu kaga dilla da ne karkashin tutar bilal za a tashi su to akan abin da mutum ya mutu a shi ake sane shi ka gani to shi wannan ya harama da haji sai mutu to za a tashe shi yana labbaika Allahumma labbaika kaga mutu yana labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka to wannan wanda ya mutu ne ya yi harama da haji dukkan wanda ya mutu ya yi harama da haji alwasail laha ahkamul maqasid tsani yana da hukuncin manufa mutumin da ya bulaguro aiki haji sai ya mutu a hanya shi ma za a tashe shi a sahun wadancan mutumin da yana dawowa gida sai ya mutu a nan za a tashe shi a nan mutum hanyar zumunci sai mutu za ta shi zai za shi a wannan akan abin da mutum ya mutu aka wasila tana da hukuncin manufa wanda ya taso zai zo masallaci to tun daga hanya ana rubuta mai tahowa zai koma ana rubuta mishi alwasail la ahkamul maqasid kaga wannan mutumin sai annabi sa sai ce ba su yawmal qiyamati mulabbiyan ra'al qiyama za ta shi yana talbiya haka aka ce ba shawa mai na kai mai kamshi ba za ka shawa ma gashin kanka ba mai wanda yake mai kamshi ko gangar jiki ba yankewa farce wannan absa ijma'i ne haramun ne duk waɗannan abubuwa duk ibn qudama ce an haɗu dukkan wanda ya yanke farce to lalle zai ba da fida wanda ya yanke farce zai ba da fida wala tariku ur'usakum Allah ce ta burgal hadai mai la askewa gashi haramun ne an haɗu a kaunar dukkanin wanda ya aske gashi mace ne ko namiji zai ba da fida in kuma ya samu cutuwa gashin yana na ya cuto nan ya halitta a gare shi aski zai ba da fida mutum ne ya kwarkwata ta dame shi misali a kai to zai iya yin aski kamar yadda Allah subhanahu wataala ce faman kana minkum maridan aw bi adan min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk mutum ne kora ko kuma kwalkwata ko wani abin nan da sai dame shi to yi askin amma fa zai sai dabba yanka in ba kuɗi kuma sai azumi ka gani saboda haka kenan fa bi min siyami aw sadaqatin aw nusuk ko kuma ya ciyar sababin sabkar ayan ma ka abubuwan ujira Allah ƙarin ra gare shi ya yi harama da aiki haji sai kwarkwata ta dinga damu shi ta dinga haɗowa har saman gushe shi alausa sai ce a to zai ka hawa muka hazi wannan ƙwarin nan sun dame kare ce na sai ce ihli kara a saka a sai gashin ka sun salata ta ayyam an yi ta'am sittata masaki ko ka ce ran miskini shidda an yi suka bisha ko kuma ka yanka dabba to kaga wannan duk wanda uzuri ya sa shi sai to dole sai yayi wannan wannan kaga uzurin yana karkashin waɗancan abubuwan amma turare kaga cin sa turare ai babu wani ne ba wani uzuri yankewar ce babu wani uzuri a karkashin wannan sai yanda ya zama to an samu kusantar iyali shi ma kenan nan wa yafsulu alhajju bil in waqa qabla alwuquf mutum ne kafin wuqufi bi arafa sai kusanci iyalin shi ya harama da haji aw ba'dahu qabla tawafil ifada ko bayan shi kafin tawafin ifada wa rami jamratul aqaba fi yawmin nahari a ranar sokewa au qablahu ko kafin nan hajjin shi ta baci yana daga mafi girman mahazuratul hajji da Allah ce faman faraka fihin hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji kaga cewa fala ba a ce maka babu yayi a ce maka karkai fala rafasa babu zancen mutum ya zamanto yayi kwarkwasa maganganun da suke nuni kan wannan wala fusuf wala jilal bilal babu zancen jayayya da musu a zo haji kana gardama ana kokowa da kai ana harma gagi ana rikici akwai masu wannan ya kama rikici can ka ganshi da Asia can ka akwai ma masu zanga zanga kaga kamar ɗan shi'a da hanyoyin da su kama zanga zanga to kai da kai harama da haji bai kai zanga zanga an musu kaza kaga da kai ko mutane da yake yawanci ana mai da zanga zanga kamar ibada kai ka janci alhazan kasa kaza sun yi zanga zanga da an musu ba daidai ba kawai su ɗan yi abin da ya su ɗan yi gungu ya su je su yi abin da to kaga wannan duk kuskure ne sai mutum ya dawo gida ba wani aiki babu wani abu wanda yake na aikin hashi ibn abbas da ibn umar suka ce arrafasu shine aljima kenan wanda ya harama da hajji wannan duk suna daga mahzurat na hajji in kuma sai aikata haka hajjin shi ta baci wanda kuma zaka ga da yawa akwai waɗanda za su je su su dawo titiriti wani da ya yi iya harama da hajjin zai je shi dinga bibiya wasu zawarin shi wani je neman arme shi kuma kaga aka ce me wanda ya harama da haji ba zai yi ma wani alwalanci ba ba zai wakilcin ma wani arme ba ba zai wakilcin arme ba kuma shi ba zai nemi arme ba in kai harama da haji babu zancen ka tsaya ma wani arme babu zancen kai arme a gani sau da haka kenan wannan abubuwa duk he kaɗi da hajjinka wannan kuma sai kuma in kenan bayan ka warware rukuni na biyu a tawaf an ce yana da rukunai guda hudu go a tawaf tawafi zagaye daki Allah wala huwa wajibatu tawafi yana da wajibi wa sunanun mustahabbatu da sunnoni da mustahabbai can gurin mun yi rukuni na harko shine mi harama daga miƙati rukuni na biyu a tawafu zagaye ɗakin Allah wala hu wajibatun akwai abubuwan da suke wajibi na tawafi aka ce wajibi ma amar bin shari'u ala wajhi al-hatim wal ilzam abinda mai shar'anta ai umarni a huska ta tilas mustahabbat ma amar bin shari'u ala ala wajhi al-hatim wal ilzam abinda an yi umarni ba huska tilas tilas ba saboda inda za a ce duk umarni tilas ne kaga za mu sha wahala amma sai wani abubuwan sai a ce wannan tilas sai ka yi shi in ba ka yi shi ba ba ibada wannan kuma in ka yi shi ibada ta ƙara lada in ka bar shi ladan ta ya rabu amma ho ibada ba ta ɓaci ba bar wajibatu sab'atun wajibin dawafi guda bakwai as-salamatu min al-hadath wal khabath labudda ya zama samu as-salama tsarkaka cikakkiya kubuta min al-hadath wal khabath daga hadathi da khabathi kenan as-salama tahara ne ya yi bayani a kan kenan assalama saboda ana sami kwata-kwata kar ya zamanto akwai waɗannan abubuwa a tare da mutum shi yasa kenan alwala sharadi ce daga sharuɗa na ɗawafi hadisi ibn abbas ya ce a tawafa bil bait salatu illa na ma ba fi al kalam tawafi sallah ce sai dai an hana ta yin zance shi yasa aisha nan sa ce ifa alima fa al hadu ghaira allah ta tsufi bil bait da aikin ya ciki kake zagaye daki allah dai kawai wa satar al'aura sai kuma suturcewa al'aura suturcewa tsareci suturcewa tsareci shi ma wannan sharaɗi ne Allah ce ya bani adama khudu zinatakum wanda kulli masjidin mutiya suturce tsareci sai da na abubakar abu abu hudura na ƙara da gare shi yace sai da na bakar annabi sallallahu sai aika shi a hajjatul wada ya umarce shi qabla hajjatul wada ranar nahar annabi sallallahu a hajjin da ya aika sayyidina abubakar afirka ba hajjatul wada ya aika shi cikin wasu jama'u inna la ilaha illallah ya ce je shi kenan ya shelanta Allah ya hujja ba da al'ami mushriku ba shekaran nan kawai wani mushriki ya zo haji wala yatufu bil bayt quryanin kar wani ya je tsaka tsaki Allah tsarara su zamanin jahiliya suna cewa in ka zo dan wajen harami da kayan ka to kayan da ka zo da su na saban Allah ne dole wannan kayan kan ka shigo harami ka hudda su ka sayi kaya wajen wanda yake zama a harami ko kuma ya ara maka in kuma baka saya ba bai ara ma ba to sai dai ka je ka kai dawafin ka tsarara ka gani sai dai ka je kai dawafin ka tsarara saboda wancan kayan kayan sako ne wai bai kamata ba ka zo ka da su ka zagaye ɗakin Allah saboda haka mata maza su ringa yin tsarara mata ya samu wani abu su lullube gabansu ko ganye ko wani abin haka ake zagaye daki Allah ba ta wahi to shine aka tura Allah ya hujja bada amin mushrikun daga shekarar nan kar wani mushriki ya ringa zagaye daki Allah wala tufu bil bait quryan kan wani mushriki zo haji sannan kuma ka a samu wani ya dinga dawafi tsarara kenan lullubewa al'aura wannan duk malamai sun haɗu ga baki da akan cewa sharaɗi da satur aura sai kuma satur al'aura waje alalbaita an yi tsari sai kuma ka sanya ka'aba ɗin a hagunka ba ɓangaren damanka kenan a hagunka yawwa kenan zai zama tanan ka'aba kamai da ta riga abin ɗinka saboda haka kenan ya zama hannunka na hagun shi yake ɓangaren ka'aba damarka tana wajen nan ko yaro ne za ka yi hajji da shi ka ɗauke shi dole ka yi tabari da wannan kenan jari baita an yasari sanya baita an yasari shi ne wa jari baita an yasari sanya kenan ɗakin a hagunsa wa tawafu sabata ashwaqin tawafi kuma zagaye bakwai ne sabata ashwaq zagaye bakwai sabata a showaje bai ta hanyar sari kamar da ka aba hagunka wa tawaf sabatu ashwat shi tawafi zagaye bakwai ne ake kenan baka yi ta yin abin nan ba sannan kuma in ka zo ka kenan bakwai ne zaka yi ba za ka yi hudu ba ko biyar ko na wa dukhulul masjid da kuma shiga masallaci ma'ana labudda ya zamanto kana a hilin na harami kar ya zaman to kenan ba a gurin wannan ba kuma ba a cikin Ka'aba ba wa khurujul badan anil bait ka hudda cikin ka daga bait kar ya zaman to ka dinga dawa fi a hijr saboda hijr yana daga shi ma Ka'aba kudin Qurayshawa ne yana da banda sai na Nabi ran kudin Qurayshawa ne da ya takaita shi da ya suka bar shi su shigar da gidan shi ba saboda haka ba za ka dinga dawa fi ba in kai kamar kai dawa fi ne a cikin Ka'aba to kaga ita kuma ka'aba ba cikin ta bane zaka yi dawafi shi yasa inda zaka yi a ciki bai ba kenan wajen ne zaka zaga wa salatu rak'atayn aqibahu bayan ka'ida kuma sai kai sallah rak'o'i guda biyu sallah rak'o'i guda biyu aqibahu bayan ida kenan tawafi saboda haka zagaye bakwai ake bukata yin salatu rak'atayn abin da yake sananne wajen malikiya salatu raka'atai ne wajibi ne wajen dawafi na abin nan kenan dawafi wanda yake na rukuni ko wani shi suka ce duka wannan wajibi ne mutum ya zaman to yayi haka kuma a siffar hajji manzo da sassan yayi wannan sai sunnonin wa masununatu sittatun sunnonin guda shidda ne almashi yin dawafi a kafa sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallam wata ƙabilin hajjarar aswadi yana almashin karka hau sama abin hawa lokacin da za ka yi ɗawafi ka yi shi kenan ƙawa shi ne abin da ya yi sai kuma kenan in ya zamanto da akwai uzuri kana iya yi a wannan kamar yadda hadisi na jabir ya ce tsafar sura fi hajjatul wada ala rahilati bil baiti adam sa sa saman tago shi ya ɗawafi ko baina safa wal marwa ya sa yi tsakanin safa da marwa akan abin da yin shi amma nan sarasa yayi hakan don mutane su gan shi kaga ai ya ce ku zuwa ne mana suka kuma to zan a kafa ne ai ba sun gan shi ba amma in ya hau tago shi kaga suna ga duka yadda ya sallallahu alaihi wasallam saboda haka kenan adamu ruku rashin hawa abin hawa wa taqbilu al-hajar al-aswadi sai kuma mutum ya sumbaci hajar al-aswadi fi fi da bakin shi fi shawtil awwali in ka zo na harko kawai wanda sura shi yasa Umar ala ƙarin ra gare shi ya zo ya sambanta ce walau la ani ratu ruzu kama qabbaltuka kenan kakka sa yi tsikarin ko in ka sumbace shi kaza ko wani a ibada ce kawai daga ibadodi in ku hakan sumbata shi ya wahala kaga yanzu dai babu inda zaka samu dama ka sumbace shi da bakin nan ko to a nan gurin kuma sai ka taba da hannunka sai kuma kai abin nan kamar yadda nafi ya ce ra'aytu ibn umar istalama al-hajar bi yadihi thumma qabbala yadahu naga ibn umar ya taba hajar aswad da hannun shi sai sumbaci hannun nan shi yace ma taraktu mun zara'atu rasulullah sai fa'alu yace ban taba bari ba tunda naga annabi sallallahu alaihi wasallam sai na aikatawa haka yace ra'aytu rasulullah yana kadima maka idan salama rukun al-aswad awwal ma yatufu naga annabi sallallahu alaihi yazo yakan sumbata kenan hajar al-aswad karan farko in bai samu damar tabawa ba koda da sanda ne sai ta bahe sumbaci sanda kamar yadda ibn abbas ya ce tsafa nabi sa fi hajjatul wada ala ba'irin yastalimu rukuna bi mihjani ya taba wannan hajar aswad da kwagirin shi sallallahu alaihi wasallam a gani wa yuqabbil al mihjan kuma ya sumbaci wannan yar karamar sanda din in kuma ya gagara taba shi da wani abu saboda turmutsi misali da abin nan a share biyar sai ka ishara da hannu sai kai kafara sai ka sumbata hadisi ibn abbas ya ce tsafa nabi da bil bait ala ba'ile annabi sai sai zaga daki a rako kullu ma ata ar-rukuna ashara ilayhi bi shay'in kana inda huwa kabbara sai nuni da wani abu da yake hannun shi kuma sai kafara kaga kamar yanzu yanayin da ake kaga da wahala to kale kaga ga saukin addini inda dama ka sumbata da bakinka ba dama ka taba da wannan yake sumbaci hannu sai ka sa ce bai sai ka ishara da hannu shikenan a gani sau da haka kenan wata ƙabilu hajjar aswar bi fihi fi shautul awwal in qadira in ya samu walam sun rukunil yamani sai kuma ya shahi rukunil yamani shi kuma ba sun bata ba fi awwal shauti a farkon a farkon zagaye wa du'a da kuma yin addu'a wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da salati ga manzon sa wa ramlu lil rijali maza su yi sassaka fi shauƙin salasa a zagaye guda uku ana son maza su yi sassaka al'ura fi tsawafin kudubi wa faukar mashi shine sama da tahiya wa dunar jari kuma ƙasa da gudu-gudu ƙasa da abin da yake gudu kenan ana buƙatar istilam na rukunin yamani kamar yadda manzo Allah sallallahu hadisi ibn umar yace lam ara rasul yastalimu min al-bayt illa rukunayn al-yamani wannan annabi sallallahu alaihi yana sambata ba face hajar aswad da kuma rukunil yamani banda waɗancan ragowa ɗin wanda su ragowan kaga ai kusurwa tana ɓangaren kenan cikin ka'aba ɓangaren hishiru to kaga in kwa kaje to kaga ai za ka yi ɗawafi ne a cikin ka'aba kenan ka ce sai ka ɗan karkato da cikinka kaga zai zama ka sa cikinka cikin ka'aba shi yasa waɗancan suna nan sa sai ke sumbata sai addu'a an sunan tama mutum ba tare da iyakance ba shekul islam ya ce wa yustahabu fi tawafi an yadhkura Allah a tawafi ana son ka ambaci Allah wai duk wa kai addu'a bi mashara in qur'ani ka karanta a sirrance wannan babu laifi ba iyakance ma bane zaka iya bin nan shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce daga cikin mutane da kuma masu ya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar saboda haka zaka yi addu'a da addu'o'i waɗanda suka zo ka roki Allah subhanahu wataala manzala sassalam kuma ya khutuma tawafahu yana cika tawafin shi da rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan qina azaban nar maza kenan ana son su yi sauri sauri a zagaye uku na farko wannan sunna ne ga dukkan wanda zai ibnu abbas ya ce manzala sassan da sabai sun zo makka a lokacin masassara ta madina duk ta rauna na cikin su sai mushrikai suke ce inna wa qadimu alaikum ghadan gobe za su zo muku kuma qadimu alaikum humma yasriba masassaran madina duk ta musu wannan wadda ƙwamin hashudda sun haɗe da tsanani a lokacin sai suka zamna a ɓangaren gurin da ya shahi hijiru a can suka zamna sai anabsa sai umarce su su dinga sassaka a zagaye guda uku su dinga kuma tahiya a sauran waɗancan rukunai saboda in an zo bangaren mushrikan su gansu suna da ƙarfi da bawa sai mushrikai suka ce haula lazina za'atu annal humma qad wahanatum haula ajladu min kaza wa kaza to ai waɗannan da kuke cewa masassaran Madina duk ta raunata su ai sun hin kaza da kaza fa ma'ana sun hin mutane kaza sun hin mutane kaza bawa to kaga kenan wannan kuma yin zama sunna saboda kenan daga nan kuma ba a wasa ba yanzu ba ka ce ba ai yanzu ba mushrikai ba sai an yi wannan a kuma shikenan an shar'anta saboda manzo su san da ya aikata abu shikenan kenan a haƙƙina wanda suke maza wa mustahabbatuhu kasira mustahabban suna da yawa minha tarkul kalami barin zance min qira'atul qur'ani karatun qur'ani amma halitta karatun qur'ani mutai tunda yana daga afdalul zikir kaga kuma ana buƙatar zikiri wa tarkul kalami da kuma barin yin zance wa da shi'iri da kuma barin shi'un waka kare zama ana dawafi ana hira to kaga ina ga irin masu daukan salula da masu abin nan ana ta filime ana bidiyo ana abin nan duk abin da yake yana dauka ana hira da juna wa tarku shurbil ma'i illa li atashin da kuma barin sharwaye da kishirwa amma mutum zai iya sharwa wa la yaqsur al ghariba min al tawafi bako yawaita dawafi amma an tantauna shin haƙin bako dawafi yayi tun da garin su ba ka'aba wasu kace to shi ya dinga dawafi yayi kagan ya zo gida na iya salloli amma ka'aba kuma ba shi da ita sallah kuma ko ina ma ka gami waje da liyar arzu kula musu jiran kuhu wasu ce to ai ko sallah ce ka ga raka'a biyu da zai yi ya za ka kwatanta ta da raka'a biyu da zai ta garin su saboda haka kawai abin da ake bukata yawaita sallar nafila yawaita kuma awafi kenan duk yawaita kowanne daga ciki saboda haka wa tarko wadar ku wale ku tura gariba min tawafi ba ko yawa ta tawafi fa inna afdal fi haqqihi haqqin shi shine min ruku'i wa yasabu liman jalasa fil masjid musahabi ne ga wanda ya sauna a masallaci an ya tawajjaha ila al-ka'aba ya ringa fuskantar ka'aba wa tuksiru al-qira'a yawa ta qira'a wa tarbiya da kuma tarbiya fi mai tawafi dan wani yana sallah ma ka fita gaban shi babu matsala mai ya halitta kenan wani yana sallah kai kuma kana dawafi a nan ne kawai inda ya halitta amma a haka kaga ba ya halitta a wani masallaci ka zo kai kaga a can gurin kuma ya halitta kenan a rukunin salis rukuni na uku a sayu bayan safa wal marwa kaga waɗannan arkan ɗin abinda in babu shi babu shi kaga babu ɗauka harama daga miƙati kagari babu tsawafi babu safa da bayan safa wa marwa a sayu bayan safa wa marwa kai kuma tsakanin safa da marwa a sayu bayan safa da marwa saba ta ashwaqin zagaye bakwai yau da obi safa da farko zaka fara da safa saboda Allah ya fara da ita inna safa wal marwata min sha'airillahi alamomi ne na addinin Allah kaga yanzu daga sha'air na yake haji na na na na na mai haji mun huce da ka'aba hajar al-aswad duka suna daga cikin sha'air wanda suke na haji asai bayan safa da marwa suna daga sha'air yabra bi safa wa yaftum bil marwa na karshe kuma marwa baka hara mana safa ka ida kuma da safa wa yuddul bada'u shawtan yanzu wannan harawa da kai ɗaya kenan wa raja'a shawtan dawowa biyu daga safa ka je marwa ɗaya daga marwa ka dawo safa biyu ba a ce ba ka je daga safa zuwa marwa ce ɗaya wannan shi ne sa'ayi tsakanin safa da marwa yana daga arkanu wanda yake na hajji Allah ce fa man hajjar bai ta wuta mara fara juna hali an ya tsawwafa bihima sau da haka lalle zai zamanto ya zagaye ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kai kuma tsakanin safa da marwa wala ya so ila bi taqaddumi tawafin amma safa da marwa sai an yi dawafi tukun kenan kana zawwa abinda zaka fara da shi kawai zaka fara dawafi zaka fara dawafi zaka yi raka'a biyu ta mi ta dawafi sai kuma ka fara dawafi da ka fara dawa zaka sumbaci hajar al-aswad sai kai dawafi guda uku na farko kai sassaka sauran kuma sai kai tahiyya in ka ida kuma zaka yi sallah a maqamu ibrahim ولا يترد أن يكون الطواف واجبا ba sharadi bane ba an yakuna tawafu wajiban tawafin ya zama hayy tawafi na wajibi wa yastahabu fihi shurutus salah sai tsakanin safa da marwa sharadin sallah labudda ya zama akwai cike dahar ghairu listiqbari kawai dai ba za ka fuskanci al-qibla ba wal muksu ala safa wal marwa in ka zo safa ka tsaya kai addu'a wal marwa in ka zo marwa ka tsaya shi ma kai addu'a manzo Allah sai kan zama tsakanin safa da marwa ya tabbata kuma annabi sai kan tsayuwa ce la ilaha illallah wahda la sharika la lahu mulku wa lahu al-amru wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wahda wa nasara abda wa zama da azaba wahda sai kuma yi addu'a kenan a nan gurin bayan nan kan yi addu'a su uku kenan shi yasa ya ce wale safi zalika haddu babu wata iyaka kawai za ka tsaya kai ta addu'a kaga da gurare can an hudi yin addu'a wajen ka'aba yin addu'a kenan nan ma safa addu'a marwa addu'a wale hazar min ma ya fa'alhu ba'dhum yace kiyaye abin da yawa suke aikata min aljari ne daga gudu da suke min safa ila marwa kenan wanda za su yi gudu tsakanin daga safa zuwa marwa a'a akan yin saka ne tsakankanin wannan alama da aka sa zai zama kuma shi ma ga maza banda mata kamar yadda manzo da sassara ya aikata kuma yace khudu anni mana suka ku duk da cewa wadda ta ware yin wannan ummu isma'il kaga ta daga ta dan yi gurguru ta je ta dawo to amma mata ya ka ce si kaga zai zama an samu wani abu na bayyana fitina da abin nan kaga ce mata za su dinga gudu gudu a nan gurin shi yasa haƙƙi maza ne kawai wannan banda mata وإنما يشرع الجري للرجال دون المرأة ga maza ne wa banda mata bainal milainil akhdarin tsakankanin waɗannan rata guda biyu alamomi da aka sa koraye walau ramala fi jami'i sa'ihi ka inda ma zai sassaka a duka ma'ajiza wa qad asa sai da ya muna na abin da yake koyi da sunna wa kadhalika law lam yarmun bil kulliya haka inda ma zai sa'i tsakanin safa da marwa da tahiya shi ma dai sa'ayin shi yayi amma ya muni na dukan sa ya gudu gudu tun daga farko har ƙarshe ya muni abin da yayi ya yi tahiya an ya zo kan alaman nan sai dan yi gudu gudu zuwa can ƙarshe alama kuma sai abin nan yanan daga nan ka je zuwa can kana sahiya da ka zo gurin alamar da aka sa ga ta nan sai ka dan yi dan kilisa haka rukuni na hudu al-wuqufu bi arafa tsayuwa arafa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al arafa al'ubu bi arafa sa'atan wani sa'a min lailin wal hari dare ko yini wal qubu rakiban afdal mutun ya tsaya sama abin hawa shi yayi illa ya kuna bi dafati uzur sai dai da koyar uzuri a dabba shi wal qiyam afdal min al julus tsayuwa ta yi zama wala yajlus illa li ta'ab in ga gaji ka samna wal qubu na haram ma al imam wajibi tsayawa da rana tare da liman wajibi ne yujbar bi dam'i za tarakahu in mutum kuma ya bari to zai iya bada fida fida shine abin da mutum zai bayar na daga fansa na abin da ya zamanto ya aikata annabi sa sai ce alhaji arafa man ja alaylatul jama'in qabla tulu'i fajr faqad adraka alhajj wanda yazo qabla tulu'i shamsi kafin hudawar rana shi ma ya riski wannan a dare yazo kan rana ta hudu ya samu shi ma kenan wanda a daren a yi na arafa kaga tun daga yini ko wanda ya riska da dare shi ma ya samu Kurwa bin Mudaris ya ce manzo sa ya ce man shahidan salata na hadi wanda ya halarci sallama wa qafa ma'ana ya tsaya tare da mu hatta rifa har ya tahi zuwa mina wa wa qad wa qafa bi arafa ya tsaya a arafa qabla zalika laylan aw naharan da dare ko da yini faqad tamma hajjuhu hajjin shi ta yi waƙada ta fasuhu amma an karasa arafa kuma shi ke kaga akwai ɗanda wasu suna can suna harma gage su wai suna gaci suna can suna wai jira suke wai daga ko ajansa a tura musu wanda zai zo ya kai su suna can ofisar suna kuka eh eh da kaga eh wai jira suke a tura ma dubu gido wanda eh wanda zai je kai su sai da haka kenan sai abin da ya shahi umara manzara sassa hajji ne guda ɗaya ce a shekara ta goma da hijira ita ce hajjatul wada ita ce ta farko ita ce ta ƙarshe manzara sassa ya shelanta dandazon mutane sun huda aka ce kimanin wajen mutum dubu ɗari da wani abu wanda suka halarci wannan hajji saboda kowa ji labarin manzo sarasan zai je haji gaba ɗaya aka fantsama aka yi dandazo a nan sarasan ce ku zo ami mana suka ku lalle la arqakum ba da amihat ko karɓi suffa hajjin ku wataƙila daga shekarar nan ba mun ƙara haduwa ba shine taro mafi yawa kuma taro na ƙarshe wanda manzara sai ya tara al'ummar shi ya musu bankwana da wannan wannan ya musu hudu ba wadda take shamila manzara sallallahu ya yi umara umara hudu ce annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi akwai umara ta hudaybiya shekara ta shida umara ta qadiyya shekara ta bakwai umara ta jirana shekara ta takwas umara shi tare da hajjin shi amma duk umara nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan umara din a wata wanda yake na zulqada annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umara a abin da ke a watan zulhijja ko kenan umara guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam al-umra sunna fil umri marra sunna ce a rayuwa su amma an tattauna shin umra menene hukuncinta a musulunci wasu ce umara wajibi ce wasu ce sunna ce wanda cewa sunna ce shine abin da ibn mas'ud ya zaba shine abin da shaykhul islam ya zaba wasu ka tabi akan cewa wajibi ne kaga nan ma malai ya ce sunna ce wajibi ne daga sahabbai irin su ibn umar irin su ibn abbas zaid ibn sabit ibn umar da jama'a daga salafus salih duk sun tayi akan wajibi ce umara a rayuwa su ɗaya amma umara kuma tana da fadala Allah hori ma kamuru kuɗinka ya kai koman umara an kwaɗaitar akan umara ƙwarai musamman ma umara a ramadana manzana sassa ya ce al'umra ilil umra kafaratu lima bainahuma daga wannan umara zuwa na umara kafara ne na zurbin da yake tsakaninsu anar sassa yana ce ta bi ubainar hajji wal umra ku bibi tsakanin hajji da umra bayan ma yan fiyanil fakara suna kore talauci wa zunubi kamar firkiyar khubusal hadidi wa zabir fita kenan bibiyar tsakanin hajji da umara kai hajji kuma ka je kai umara to wannan yana korewa talauci kuma yana karkadewa zaki in kana da hali kenan abu ne wanda yake muhim annabi sa sai ce al-umra fi ramadan ta'dilu hajjan ma'i umra a ramadan tana daidai da kamar kai hajji ne ma tare da ni sai dai kawai mutum tsarkake ni akwai masu tsahiya dan huta insha Allah bari mu je dan mu samu sanyi da kuma abinci mai kyau da abinci sai gaga azumi a can wani sai kirrada saboda kawai ya shi shi ne ma za ka ga wani yana kulawa da yaya yadda zai na yaka gama ta yaji ya zama ƙato ya malaka da ka gama ta yaji haji ya yi ba ya kasa da kwai matsala a ƙa'ida kamata a ga ka kara ne saboda duk abubuwa ibada ce ai ka je ba kunta ce amma ka je haji a ga ka zama ƙato umara a ga ka zama ƙato to an ya kai ta ibadun kwa eh to ka gani to akwai wanda suka da kaga sun ƙara ma yawa wa arkanuha arkanul hajji rukunan tarkunan hajji ne ma da lukuf sai dai babu kuf bi arafa ita umara za ka yi harama daga miƙati za ka zo ka yi ɗawafi ka yi nafila ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa shikenan ka yi umaraka sai kuma aski ko sai sai da zaka yi shi yasa ita umara ba wasu kwanuka ba ne kawai za ce za ka yi kai abinka shi ke lokaci ga shiga shirgin ka hajji ita ce labudda kaga ranar takwas ga wata ake warawa ƙarshe kuma ita hajji ita ce take ɗaukan kwana biyar ƙarshen da ya tuka-tuka eh kwana biyar ƙarshen tuka-tuka an kuma kenan ba abin nan kaga zai zama ƙasa da wani a gani faman ta jarfi yau mai ne fara yi tsamani wani ta kara fara yi tsamani liman ta takwas ga wata ka je ka ɗauki harama daga abin shi kenan. Wala ha miƙata ne, tana da miƙatai guda biyu ita ma, makaniyin miƙati wanda yake na bigire, wa huwa miƙatul hajji. Guraren da ake harama hajji shine gurin umara, illa fi haƙƙi manuwa bi makka, sai dai mazaunin makka. wayna hu yuhrimu min al-hill shi kuma zai harama min al-hill daga wajen harami mazaunin maka amma da yake afaki labud da ya zama to harama ka kenan ya zama daga miqat wal afdal an yuhrama min al-jirana abin da yake ya harama daga jirana mazauni wa zamani akwai kuma zamani wa huwa jami'u ayyan sana shine dukkanin kwanaki waɗanda suke na shekara dukkanin kwanaki wanda suke na shekara kenan ya halitta kai umra sai siffar umra siffatul ihrami fiha siffar harrama da umra min istihbabil ghusl mustahabbi kai wanka wat tanzifi kai tsafta wa ma libasu da tubabin da zaka sa wa yaramu alai da abin da yake haramta min libas wa tibi wa ghairi zalika kal hajji yanda haramun ne mai hajji ya sa dinkakkun kaya mai urama rama haramun ne sa yanda mai hajji haramun ne ya zamanto ya sa turare shi ma haka wa yakra takraruha fil amil wahidi makaruhi ne mutum ya maimaita ta fil amil wahidi a shekara daya a shekara daya amma tikiraru hana mustahabi ne mutum ya zan yana da hali jin shi bibi tsakankanin hajji da umra ma kina ta tabi'u bainal hajji wal umra fa inna ma yanfiyan al faqara wa dhunub yana korewa talauci da zunubi kamar turkiru ko khumsal hadith ka gani saboda haka ya halatta shi yasa ibn qayyim yace mazhabi na jumhuri shi istibabu tikiraru mustahabi ne maimaita sai dai da sharadin ya zama to a bulaguro mabambanta in a bulaguro ɗaya ne ko umara ɗaya ce za ka yi kenan amma an buɗe kashe ka wannan wata hallau bayan ka zo wata ɗaya biyu hallau kashe ka hallau kayan nan kashe ka in kana da kuɗi kashe ka mora abin ka akwai da ya ce ai maimakon a yi ta kai kawo gwada a dinga ci da mutane a wannan kowa da inda Allah buɗe mushi yanzu shi ɗan kasuwa yana can shagalata na amwaru na wa haluna yana ta saye da sai da wani rawatibu ma bai samu yayi kai kuma kana nan ka yi rawatibu azumi ma bai samu yayi na nafila kai ko kana azumin nafila kana zuwa zumunci ka gani shi kuma yana da kuɗi na zuwa umara kenan sai je umara dan saboda shi ma ya samu ya tarraka amma ka ce sai dai maimakon ya je umara ya cida ka kuɗin shi cidawa aikin shi daban umara aikin shi daban kenan Allah ya fattaha ma mutum kowa kuma da inda nishadin shi yake wani zaka ga azumi bai ba shi wahala to in ka zama azumi bai baka wahala ka dinga yi azumi wani shi na fila fatta ba shi wahala sallah ka dinga yin wannan wani za ka gaina da ƙoƙarin karantarwa ka dinga wannan wani yana da kowa gwargwarai ƙoƙarin da gare ka abinda Allah sa kake da ƙoƙari to zaman to ka kula da ni wannan ƙoƙartawa ta ka wata fusudu bil jama'a tana ɓaci ta hanyar mu'amala aure ma fi ma'ana idan ka kablan qita'i arkaniha in ya harka kafin rukunin su zaman to me sun ƙare kenan wannan saba ce sai matsayanin saboda haka wannan ya nuna mana mahimmanci da yake tattare da kenan siffar ibada ta ake haji abin da yake kan mai haji lalle ya yi ƙoƙari ya san ibada ta haji kafin yayi wala yalilu an yaf'al filan hatta alama hukum Allah ya san menene rukunai menene wajibi ya san kuma mufsidatul hajji in ya san wannan ya kare amma kaga mutum ya zo yana hajji kuma gehe daya yana aikata abubuwan da suke bata hajji kamar wadancan da aka faɗi mufsidat ka gani ko goma mutum ya bar wani rukuni ko he mutum ya tsaya ya ankara kaga su da yawa akan samu iri-irin wannan kuskure inda ka ketara miƙati ba tare da kayi harama ba kaga dole ko dai ya zama to ka koma ka ɗauko harama ko kuma dole kenan in ka da fida to duk mutum ya kula da wannan wannan fida kuma shine dabba wanda mutum zai zama to ya saya ya yanka dangane da yankan bangare ake hajji ya kasu biyu akwai hadaya akwai fidiya hadaya shine abin da mai tamattu'i da kirani dabbar da zai yanka dan godiyar Allah a ni'imar da Allah ya mishi na yin hajji da umara a bulaguro ɗaya. Shi kuma fida shi ne dabbar da mai hajji zai yanka lokacin da ya aikata abin da aka hana daga abubuwan da aka hana na hajji, ko kuma lokacin da ya bar wani wajibi daga wajibobin hajji kenan zai zamanto ya ba da wannan ya sai dabba sai yanka. Shi kuma kamar sujudu sahawi ne, ka gani, dan hajjin taka ta zamanto ta gyaru. to ita wannan dabbar da mutum zai bada wanda ya aikata wani laifi ko ya warauta ko ya sa turare ko wani shi kuma ya ce mata fida fida ita kuma ake ce mata kamar kafara ce ita kuma na wancan laifin da ya zama to ka aikata abin da muka hudu ya zama daidai Allah ta ramu ala da Allah gafarta ku safarin Allah ɗaukaka addinin musulunci da musulmi الله ما رأيهم البركة الله سبحانه وتعالى كارم لذلكنا عبيد الله سبحانه وتعالى يا kyauta da zukatanmu domin albarka cikin dukkan al'amuranmu wanda suke halin tsanani kunci da mu Allah ya yi sunan sarara mamu da wani mulkin wasu da tare da wani mulkin da wani kasuwanci la mubarak ala mahmud wa ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim اللهم إنا نسألك علما نافعا وزواجا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك